الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna sha bakwai ga watan juma'a akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma goma ga watan daya shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sharhu sunna na ashekul imam abu ibrahim ismail ibn yahaya ibn ismail al-musani rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama bayani akan gabar da mana yake fada yake cewa alin ala arshi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi wato ubangiji mai girma da ɗaukaka madaukaki ne akan al'arshinsa mai girma tare da cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa malam ya ce wa huwa danin bi ilmihi min halkihi kuma makusanci ne wato game da halittunsa bi ilmihi da iliminsa a wannan gaba malam yana tabbatar mana wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sifar da ya tabbatar ma kansa a cikin alkur'ani haka manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin hadisai ingantattu waɗanda sun wuce a lissafa ita wannan sifa ta ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa wurare bakwai ya tabbatar mana a cikin alƙur'ani farko cikin suratul araf إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش wuri na biyu cikin suratu yunus makamanciyar wannan aya wadda ke cikin suratul a'raf wuri na uku cikin suratul ra'ad na hudu suratu taha ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa na biyar suratul furqan na shida suratul sajida go na bakwai wanda shine na ƙarshe suratul hadid ita ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa fi'iraj allati faɗaran nasa alaiha wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayansa a kanta kowa da Allah ya halicce shi Allah ya kimsa masa a cikin saninsa da tunaninsa cewa da zatinsa ya ɗaukaka akan al'arshinsa kamar yadda wato malamai suke faɗa cewa duk wanda yake so ya gane a ina ubangijinsa subhanahu wata'ala yake to ya tambayi zuciyarsa lokacin da yake addu'a ina take fuskanta kuma sannan misali a takaice a kusa kurma idan zai yi rantsuwa baya nuna ƙasa ko kudu ko arewa ko gabas ko yamma iya inda yake nunawa sama domin fitira ce ya san a inda ubangijinsa subhanahu wa ta'ala yake haka lokacin da baiwa ta mu'awiya ibn al-hakam Allah ya kara masa yadda ta yi sakaki kyarkeci yawarci wata dabba daga cikin dabobin da take kiwo shi mai gidanta mu'awiya Allah ya kara masa yadda sai ya fusata sai ya kashe ta dabari domin ransa ya ɓaci akan wannan sakaki da ta yi to shi ne sai yake ganin cewa abin da ya yi bai kyauta ba menene zai yi mata wanda zai lallashe ta zuciyarta ta huce ta ɗau haƙuri kuma ya ga cewa ya goge wannan laifi na shi agun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sai niyyar ‘yantar da ita amma kafin ya zartar da haka sai ya je manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya wakana game da ita wannan baiwa tashi za Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce masa kafin ka ‘yantar da ita zomin da ita ya zo da ita guman zan Allah sallallahu Alaihi wasallam mazan Allah sai yake tambayar ta ya ce mata aina Allah a ina Allah yake sai ta ce Allahu fi samari ta ce Allah a sama yake ya mata tambaya ta biyu ya ce ni kwa wane ne sai ta ce an ta rasulullah kai manzo ne na Allah maza Allah sai ya faɗa ga mu'awiya ya ce masa a atika hafa inna ha mu'mina maza yantar da ita ita wannan baiwa taka mumina ce jinka amsar da ta bashi cewa Allahu fi sama Allah a sama yake in kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ja baki ya kyale ta kuma anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da imaninta domin ta san inda ubangijinta yake kuma ta san matsayinsa wannan hadisi yana cikin sahihu muslim to don haka wannan fidira ce yaro karami inda zaka tambaye shi wanda ya fara wayo a ina ubangiji subhanahu wata'ala yake sama zai nuna maka sama zai nuna maka kai ko mahaukaci in dai ba hauka ya hauka zai iya faɗa maka ga inda ubangijinsa yake haka fir'aun yake faɗa ga firaministansa shine haman cewa ya gina masa gini mai tsawo wai ya hau domin ya isa zuwa sama ya leƙo ubangijin annabi musa kamar yadda allah ya faɗa mana a can cikin suratu gafir yake faɗa ya ce ya hama nubunuli sarhan ya hama nubunili sarhan la'alli ablugul asbab asbab as-samawati fa attali ila ilahi Musa wa inni la'azun la'azunnuhu kadhiba yace ya hama dubni li sarhan yace ya kai haman yace gina mu gini wanda yake mai tsawo ma'ana suru wanda yake mai tsawo shine ake kira sar yace la'alli ablugul asbab mai yiwa in na hau wannan dogon gini zan iya isa zuwa hanyoyin da za su kai ni zuwa sama ya ce fa'aƙwani a ila ilahi musa don na leƙo ubangijin annabi musa ya ce wa in nila a zunnuhu kaziba ya ce lalle ni ina zaton musa makaryaci ne cewa wai yana da wani allah in ban da ni to kaga hatta da fir'auna ya san inda ubangiji subhanahu wata'ala yake an gane ko to don haka kasancewar nassi na alkur'ani da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa sun wuce a lissafa don haka kuma ka yi imanin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sane da kowa yana sane da komai duk abin da ke cikin sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu ubangiji ta'ala yana sane da kowa yana sane da komai yana ganin kowa yana ganin komai yana da iko akan kowa da komai tare da cewa kuma ya ɗaukaka akan al'arshinsa kamar yadda ayar da take cikin suratul hadid me ya faɗa inna ra'ike cewa huwa allazi khalaqa samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يأرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin shine ubangijin da ya ɗaukaka wato yawon shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanuka shida farko lahadi ƙarshe juma'a sun mastawa alal arsh bayan ya gama halittar waɗannan halittu sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshinsa an gane ko sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshinsa da ya ɗaukaka akan al'arshinsa da zatinsa kar mu manta ya gabata nan kusa a cikin muqaddima ta risala littafin da muka gama yake faɗa wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi sai yace wa huwa fi kulli makanin bi ilmi ubangiji ta'ala da zatinsa ya ɗaukaka akan al'arshinsa mai girma amma kowane gu akwai sanin Allah subhanahu wa ta'ala to shine anan da yace kun mastawa alal arshi sannan ya daukaka akan al'arshin sa sai yace ya alamu ma yajiju fil ardi yana sane da duk abin da yake shiga cikin ƙasa an gane ko duk abin da yake shiga cikin ƙasa na ruwan da yake sauka daga sama da ƙwayar itace da take shiga cikin ƙasa da rayuka waɗanda ake binnewa a cikin ƙasa gaba ɗaya ubangiji ta'ala yana sanar da su wa ma ya kharuju min hada abin da yake fita daga cikin ƙasa duk tsirran da suke fita daga cikin ƙasa ubangiji ta'ala yana sanar da su sai ya ce wa ma yanzilu minas samai da duk abin da yake sauka daga sama na ruwan sama adadin dugon da yake sauka ubangiji ta'ala yana sanar da shi da mala'ikun da suke sauka duka Allah yana sanar da su wa ma ya aruju fiha da abin da yake hauhawa zuwa sama na ayyukan bayi da mala'iku waɗanda suke hawa zuwa sama in sun sauko duka ubangiji ta'ala yana sana da su sai ya ce wa huwa ma'akum ubangiji ta'ala yana tare da ku yana tare da ku da me da iliminsa da kudirash ya kewaye da sanin ku kuma yana da iko akan kowa da komai ba wanda zai tsere masa ita ce ma'iyya wadda ake kiranta amma an gane ku ma'iya amma sanin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kowa yana tare da komai ya san kowa ya san komai yana ganin kowa yana ganin komai yana da iko akan kowa da komai ba wanda ya isa ya tsere masa amma da zatinsa ya ɗaukaka akan al'arshi waɗanda suke da wata aƙida wadda aƙida ce ta kafirci wadda ake kiranta al-ittihad wal hulul ko kuma ka kiraye ta wahadatul wujud su ne waɗanda suke da aƙidar cewa Allah yana ko'ina wai komai ka gani Allah ne an gane ku don haka za ka ji suna faɗa wai su ce wai adadi ma Allah ne kare ma Allah ne mainene Allah ne har ma ya kai wani daga cikinsu da ya tumbatsa wai shi in tasbihi yake ca yake subhani subhani da wanda ya sha iska caye ma fi jubbati hazihi illallah wai a cikin wannan rigar tashi a baya wai babu kowa in banda Allah wal iyazu billahi shi yasa in suka baka wani wurdin su kai in ka kwana biyu in ka zo shi ogan in ya zo ya tambaye ka ni wane ne in ka ce a kai ne wane sai a ce baka samu ba sai in ka ce shi Allah ne za a ce to wannan ho yayi usuli yayi fana'i ya ya kai inda ake bukata to wannan aqida ainihin kafirci ce shi yasa za ku ji a cikin waƙe-waƙen su suna faɗa ka ji an cewa na Allah ne to don haka wai sai su ringa fakewa da wannan aya wai ai Allah ya ce wa huwa ma'akum wai yana tare da ku wai shi yasa wai kamar buhun sukari ne in ya fashe ko ina ya gama komai ko ina ya cuɗanya da komai wai don haka wai ubangiji subhanahu wata'ala wai da zatinsa wai ya bayyana a cikin sifautu na halittunsa ta'ala Allahu amma ya ƙulu zalimuna uluwan kabira ubangiji ta'ala da zatin shi ya ɗaukaka akan al'arshinsa amma saninsa yana ko ina ƙudurar shi tana kan kowa da komai kuma yana ganin kowa da komai ba wanda ya isa ya koye masa inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama dan haka duk wanda yake da aqidar cewa Allah yana ko ina wannan aqida ce ta kafirci kuma ya ƙaryata alqur'ani Allah da zatin sa ya daukaka akan al'arshin sa bayani ya gabata in kana so ka gane haka tambayi zuciyarka idan kana addu'a kuma ina kake daga hannunka sama kake dagawa domin ya zuba maka albarkarsa da rahamash ya karba maka addu'arka to don haka da masu aƙidar cewa bayya gabas bayya yamma bayya kudu bayya arewa bayya sama bayya ƙasa bayya cikin sarari bayya cikin teku wannan kenan kwata-kwata ma ka ce babu shi an gane ko kamar yadda a cikin wani littafi da suke ce mashi arshada wadda suna raba ta a jikin littafin kawa'idi a ciki ne wai Allah wai bayya sama bayya ƙasa bayya kudu bayya arewa bayya gabas bayya yamma bayya cikin sarari bayya cikin teku bayya cikin duwatsu bayya cikin itace kenan kwata-kwata babu shi shi da kansa ya ce mana ya ɗaukaka akan al'arshinsa ar-rahmanu alal arshi stawa to don haka dai a takaice shine malam yake tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa kamar yadda ya tabbatar ma kansa ɗaukaka akan al'arshinsa wanda ma ka koma a jahiliya ma mawaka na jahiliya a cikin waƙe-waƙensu sun tabbatar da haka an tara ibn shaddad al'abasi a cikin waƙarsa yake cewa ya abla aina minal maniyati maharabu in kana rabbi fi sama'i qabaha yake fada ga wata masoyiyar shi ita ce abla yace yake abla aina min almaniyati maharab ina mutum zai je ya guje ma mutuwa in kana rabbi fi sama'i qabaha in har ubangiji na wanda yake sama ya hukunta min ita ina ne zan je in gudu ina ne zan shiga in guje ma mutuwa in har ubangiji na wanda ya ɗaukaka a sama ya hukunta min ita kuma haka umayya umayyatu bin salt a cikin waƙarsa yake faɗa yake cewa lakal hamdu wan na'ama wal mulku rabbana fala shay'a a'la minka mashdan wa amjadu malikun ala arshis sama'i muhaiminu لإزته تأن الوجوه وتسجد عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور حوله تتوقد فلا بصر يسمو إليه بطرفه ودون حجاب النور خلق مؤيد الشاهد شاي مليك على عرش السماء sarki ne mai cikakken mulki wanda ya ɗaukaka ala arshin sama'i akan al'arshinsa wadda ke sama muhaiminun ya ce kuma maga asirin kowa ne yana ganin kowa yana ganin komai tare da cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa malikun ala'arshin sama'i muhaimin sai ce li izzatihi ta'anul wujuhu wa tasjudu wannan fa mawaka ne fa na jahiliya ba ma a musulunci ba za mu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلخلق عاملون ب... فلخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا malam Allah ya ji kansa na faɗa a haɓa ilmuhu bil umuri wato ubangiji mai girma da ɗaukaka saninsa ya kewaye bil umuri game da al'amurra gaba ɗaya duk wasu al'amurra gaba ɗaya da waɗanda suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai da abin da yake tsakaninsu gaba ɗaya ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da su babu wani abu a sama ko a ƙasa da yake koyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mun faɗa mun maimaita a baya ya san kowa ya san komai yana ganin kowa yana ganin komai kamar yadda ya faɗa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle wani abu a cikin sama ko a cikin ƙasa baya koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala dalili akan wannan gaba shine faɗar Allah subhanahu wata'ala li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma lalle ubangiji ta'ala ya kewaye da dukkan komai ga sani haka kuma ya faɗa wasi a rabbi kulla shay'in ilma a cikin suratul a'raf ubangiji na ya yalwaci komai ga sani ma'ana saninsa ya kewaye kowa da komai shine malam yace a haɓa ilmuhu bil umuri sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da al'amurra gaba ɗaya wa an faza fi khalqihi sabiqal maqduri kuma ya zartar da wato margayin al-maqdur abinda ya kaddara fi khalqihi game da halittunsa duk abinda ya kaddara ma bayansa tintina Allah subhanahu wata'ala ya zartar da shi babu wani abu da zai kasance a sama ko a ƙasa face iya abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara malam ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur malam ya zo da wannan aya ubangiji ta'ala yana sanada wato satar kallo na idanu satar kallo da bawa yake yi Allah yana sanada ita an gane ko kai kana ganin cewa ba wanda ya ganka to ubangiji ta'ala yana ganin ka satar kallo da mutum zai yi da wutsiyar ido yayi kik kamar bai kalla ba to Allah yana sanar da wannan sai ya ce wa ma tukfi sudur da abinda zukatan bayi suke koyewa duk abinda zuciyar bawa ta koye ubangiji ta'ala yana sanar da shi don haka da ka koye da ka bayyana duk abun Allah ɗaya ne ba bambanci sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakfin bil layli wa sarihun bin nahar kuma shi ya faɗa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kuma shi ya faɗa innahu ya'lamu al jahra min al qawli wa ya'lamu ma taktumun kuma shi ya faɗa kula an zalahu kula an zalahu lazi ya alamu sirra fi samawati wal ard kuma shi ya koma faɗa wa asirru qaulakum a wijhar rube sannan ya faɗa innahu ya alamu lijahra wa akhfa da abinda mutum zai bayyana da abinda zai ɓoye gaba ɗaya abun Allah subhanahu wa ta'ala ba bambanci shine yace wa ma tukfi sudur da abinda zukatan bayi suke ɓoyewa sai ya ce falhalku halittu gaba ɗaya amiluna bi sabiki ilmihi masu aiki ne da rigayen ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda bawa zai aikata to ya tabbata wannan aiki da zai aikata kafin ya aikata wannan aiki tuntuni sanin Allah ya yi rigaye da wannan aiki da abinda za ka aikata kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu da shekara dubu hamsin tuntunan Allah ya kaddara ma bayansa abin da yake nufin kaddarawa ba sai in ka aikata ba ne zai sani a tun kafin ka aikata kafin ka aikata aikin tuna Allah yana sana da shi shi ne ya ce falhalku ya ce bayi amiluna masu aiki ne bi sabiki ilimi da rigaye na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa nafizuna lima khalaqahum lahu min khairin wa sharrin kuma masu zartar da abinda Allah ya halicce su ne saboda shi na alkhairi da na sharri an gane ko duk abinda Allah ya halicci bayi ya halicce shi saboda su abinda suke aikatawa na alkhairi da na sharri wannan masu zartarwa ne kuma ba yadda za su yi sai sun zartar saboda Allah ya riga ya kaddara ya gama malam ya ce la yamlikuna li anfusihim min ta'ati naf'an bayi ba sa iya mallaka ma kansu wani amfani min ta'a na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala duk abin da kake aikatawa na alkhairi wannan taufiki ne daga Allah subhanahu wata'ala ma'ana gamdakatar ne dace ne Allah ya maka ba wayanka bane ba karfinka bane ba dabararka bace wala yajiduna ila sarfil ma'siyati an hadafan kuma ba sa samun damar da za su iya ije ma kansu wato wani aiki wanda yake na sako an gane ko aiki na sako bawa bai isa bai ije ma kansa duk bawan da ya nisanci aiki na sako to Allah subhanahu wata'ala ne ya masa daci ya nisanta shi amma ba wani karfinsa bane ba wata dabararsa bane a takaice a wannan gaba malam yana tabbatar mana wani rukuni daga cikin rukunan imani guda shida shine al-imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da alqadarinsa an gane ko al-imanu bil qada'i wal qadar wanda shi imani game da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da alqadarinsa ginshiki ne daga cikin ginshikan imani guda shida wanda imanin bawa baya tabbata ya inganta ya samu karbuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi imani da alkadari duk wanda ya karyata wato alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala to imaninsa bai gaskata ba kamar yadda ya hayabuno ya amar da shi da humaid ibn abdurrahman lokacin da suka haɗu da abdullahi ɗan umar Allah ya kara masa yadda sai suke yi masa tambaya suke bashi labarin cewa akwai wasu mutane sun bulla a nan birnin basra waɗanda suke faɗa cewa al'amari sabo ne wai duk abin da bawa yake aikatawa allah bai san da shi ba sai in bawan ya aikata su sun kore imani da alkadarin allah cewa wai abin da bawa yake aikatawa sai in ya aikata ne Allah zai san da cewa bawa wane ya aikata kaza amma tun can bai sani ba a lokacin nan abdullahi dan umar sai yake faɗa musu cewa irin waɗannan mutane in kun je ku faɗa musu ku ce da su ni na ce ba ni ba su ba su ba ni kuma ku tabbatar musu cewa ɗayansu inda zai ciyar da gwalgwadon dutsen uhudu ga zinare Allah ba zai karɓa masa ba sai ya yi imani da alkadari a lokacin nan sai ya koro musu da hadisi ya ce na ji mahaifina umar Allah ya ƙara masa yadda yana faɗa cewa bainama na hannu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ta yawmin iz a alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا هو محل الشاهد wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi manzon Allah yace kai imani da alkadarin ubangijinka alkhairi da sharri duk abinda Allah ya kaddara ma na sharri na alkhairi ko na sharri dadi da wahala kai imanin cewa Allah ne ya kaddara ma ba yadda za a yi ka kauce ma wannan al'amari ya koro musu wannan hadisi dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana imani da kadara rukuni ne daga cikin rukunan wato imani guda shida idan ka tabbatar da waɗannan gimshikai biyar ka roshe na shida to wannan biyar ɗin da ka yi imani da su ba za su amfane ka ba ayoyi na alkur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar mana da imani da hukuncin allah subhanahu wa ta'ala da alkadarinsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul kamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ubangiji ta'ala yace lalle dukkan komai Allah yace mun halicce shi bi qadar wato da alqadarin mu komai da ka sani Allah ya halicce shi da gwalgwado ya kaddara komai ya kare komai kuma haka ya faɗa a can cikin suratul furqan wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu takadira ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai kuma ya kaddara shi kaddarawa kuma ya faɗa a cikin suratul ahzab wa kana amrullahi qadaran maqdura haka kuma cikin suratul a'lam yake faɗa sabbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa sai ce wallazi qaddara fahada dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar da wato imani da alkadarin ubangiji subhanahu wata'ala shi lafazin wato al'imanu bil qada'i wal qadar kamar yadda malamai suka arrafa shi shine suka ce huwa iman huwa al imanu bi ilmi llahi al azali wa kitabatihi fil lawhil mahfuzi lima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah wa mashi'atuhu laha wa khalquhu li kulli shay'in wa mashi'atihi laha wa khalqihi li kulli shay'in wato in aka ce imani da alkadarin ubangiji subhanahu wata'ala shine bawa yayi imani game da sanin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake bauri a hausa in ka ji an ce bauri abinda ba shi da harko an gane ku sanin Allah al'azali wanda yake da daɗe wanda ba shi da farko wanda Allah ya san kowa ya san komai kuma ka yi imani da cewa komai Allah ya rubuce shi ya tabbatar da shi a cikin littafinsa shine Allahul Mahfuz duk abin da zai kasance har zuwa kiyama ka yi imanin cewa Allah ya tabbatar da shi a cikin Allahul Mahfuz kuma sannan wa mashi'atihi laha kai imanin cewa komai yana gudana ne da mashi'ar Allah subhanahu wata'ala ma'ana sansa ne kuma nihinsa ne wa khalqihi li kulli shay'in kuma kai imani cewa gaba ɗayan halittun da suke cikin sammai da ƙasai ubangiji subhanahu wata'ala ne ya halicce su komai bayi da su da abin da suke aikatawa gaba ɗaya wato Allah subhanahu wa ta'ala ne wato ya halicce su to shine a nan malam yake a wannan ta'arifi za mu fahimci cewa imani da ƙadara yana da gimshikai guda hudu an gane ku gimshiki hudu wanda sai in sun cika to imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa na bawa yake inganta farko a nan malami ya ce a haɗa ilmuhu bil umuri sanin Allah subhanahu wata'ala ya zagaye da al'amurra gaba ɗaya duk wasu al'amurra waɗanda suke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu gaba ɗaya sanin Allah ya zagaye da su kenan a nan rukuni na farko ka yi imani da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ne masani game da dukkan wani abu wanda yake samamme da duk wani abu wanda yake rashashe da duk wani abu wanda zai iya yiwuwa da ma abin da ba zai yiwu ba da abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance sai ka yi imanin cewa sanin Allah ya kewaye da wannan gaba daya. duk wani abu wanda yake samamme sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake tsakaninsu to Allah yana sane da kowa yana sane da komai da duk wani abu wanda yake rashashe an gane ko adadin halittun da suka mutu tun farkon duniya har izuwa ta ubangiji ta'ala yana sane da su duk wani abu rashashe Allah yana sane da shi kuma duk wani abu wanda zai iya yiwuwa Allah yana sane da shi abinda ba zai iya yiwuwa ma Allah yana sane da shi duk abinda ya riga ya wuce Allah yana sane da shi abinda ake ciki yana sane da shi abinda zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance Allah yana sane da shi wannan kenan shine rukuni na harko kenan shine malam yace a haɓa ilmuhu bil umur sanin Allah subhanahu wata'ala ya zagaye da dukkan al'amurra gaba daya dalili akan wannan rukuni shine fadar Allah subhanahu wata'ala a can cikin suratul an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين yace wa inda hu mafatihul gaibi makullan gaibu abun Allah suke su ne waɗannan abubuwa biyar da ya ambata a ƙarshen suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul gais ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير waɗannan abubuwa biyar su ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa su ne mafatihul gaib sanin alkiyama yaushe za ta kasance abu ne wanda yake banta da Allah sanin saukar gilgije saukar ruwa daga sama ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi da sanin girgijen da zai yi ruwa da wanda ba zai yi ba da adadin ruwan da zai sauka wannan duka ilimi ne wanda yake banta ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa ai zaka ji masu hashashen yanayi sun ce za a yi ruwa kamar da bakin kwarya sai kaga shau girgije ya zo ya wuce ko kuma kwata-kwata girgijen ma bai zo ba tuna Allah ya canza lamarinsa an gane ku saboda bai nufa ba abu na uku sanin abin da ke cikin mahaifa domin mace in ta ɗau ciki ba ta san ta ɗau ciki sai in wata ya ƙetara ta ko wata ya ƙetara ta sanin abin da yake cikin cikin ta ɗaɗe ne ko biyu ne namiji ne ko mace ce ne wannan duka ilimi ne wanda yake banta da Allah subhanahu wa ta'ala wa ya alamu ma fil arham sannan sai ya ce wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada babu wata rai wadda ta san menene za ta aikata gobe me yake nihi da gobe nan gaba daidai da second daya babu wani wanda yake da sanin abin da zai zo in banda Allah subhanahu wataala sannan yace wa mata da ri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai wadda ta san a wace kasa za ta mutu babu ba wanda ya san ga inda zai mutu wannan ilimi ne wanda Allah yake banci kansa da shi su ne ake kira mafatihul gaib yace la ya'lamuha illa huwa sai yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahri shine ubangijin da yake sanada dukkan abin da ke cikin sarari duk abin da yake cikin sarari na duwatsu da itace da halittun da suke ban ƙasa gaba ɗaya ubangiji ta'ala yana sanada su da abin da ke cikin teku na halittu da abin da yake karkashin teku gaba ɗaya Allah yana sane da adadin halittun da suke cikin ruwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr sai yace wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha ganyen ganyen itaciya ba ta saraya daga jikin itaciya ta zo ƙasa illa ya'lamuha face Allah yana sane da ganyen icce kaza a lokaci kaza ya faɗi ka kalli itacen da suke duran ƙasa ba ma itacen kalli itaciya ɗaya irin iska ta bazara in ta buga a lokaci ɗaya ganyen icce dubu nawa yake saraya to ganyen icce bai isa ba ya saraya ya faɗi ƙasa face Allah yana sana da shi sai ya ce wala raqibin wala yabis an gane ko wala habbatin fi zulumatil ardi yace ko wata ƙwaya da take faduwa a cikin duhun ƙasa kwayar itace kwayar ciyawa da take faduwa ta shiga cikin ƙasa duk kwayar da ta fada Allah yana sana da ita yace wala radibin yace kai ba dan ya ba wala ya bisin ko busassa illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani a tabbace tuna Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin littafin sana Allahul mahfuz kaga wannan yana nuna mana fadin ilimin Allah subhanahu wataala to he mun yi imani sanin Allah ya kiwaye kowa da komai ya san dukkan wani abu wanda yake saman me da duk wani abu rashashe da duk wani abu wanda ke yiwuwa da abin da ma ba zai yiwu ba da abin da ake ciki da abin da da abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da in ya zo nan gaba ga yadda zai kasance sanin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye da wannan abin da wabewa kana ba to in ma ya wakana to ga yadda zai kasance tuna Allah ya san da shi kamar yadda yake ba mu labari a can cikin suratul an'am walau tara iz wuqifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limaluhu anhu wa innahum lakazibun ubangiji ta'ala yake cewa da kaga lokacin da aka zo da 'yan wuta aka tsayar da su a gabar wutar jahannama abinda ya rage a tunkuɗa su cikinta ubangiji ta'ala ya ce da kaga abin tashin hankali abin tsoro abin firgici jawabu lau an shafe shi faƙalu ya laitana nuraddu a lokacin nan 'yan wuta za su faɗa su ce ina ma a dawo da mu duniya idan aka dawo da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu koma karyatar da ayoyin ubangijinmu wa nakuna minal mu'minina kuma za mu yi kokari mu kasance daga cikin mu'minai ubangiji ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukfuna min qabl bari dai abinda suke boyewa ne gabanin wannan yini ya bayyana domin an ce musu akwai yini nan gaba mai suna kiyama wanda kowane bawa zai girbi sakamakon abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya alkhairi ko sharri sai su ce a babu wani kiya babu maganar wata kiyama nan gaba in an mutu an mutu kenan kawai bal badalahum ma kanu yukfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu ubangiji ta'ala yace ka kaddara cewa za a dawo da su duniya kamar yadda suka nema ubangiji ta'ala yace la'adu limanuhu anhu yace rantsuwa nake da girma na da buwayata tabbas za su koma aikata abinda aka hane su game da shi kaga abin da bai yiwu bane Allah yake ba mu labarin in ma ya yiwu ga yadda zai kasance walau ruddu la'adu limanuhu anhu sai ce wa innahum lakazibuna haka a cikin suratul anfal inna sharrad dawabi ko mu ce cikin suratul a'raf inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukumul ladina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum sai ce walau asma'ahum latawallawhum muridun lalle mafi sharrin masu tafiya a ban kasa ubangiji ta'ala ya ce asummul bukumul lazina la yaqilu kurami bebaye waɗanda ba sa hankalta ba sa fahimtar inda aka sa gaba ma'ana waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce walau alima Allahu fihim khairan da Allah ya san akwai wani alkhairi tattare da su la asma'ahum da ya jiyar da su gaskiya ji wanda yake na karba sai ya ce walau asma'ahum ka kaddara cewa zai jiyar da su latawallawa humuridun tabbas za su juya baya suna masu bijirewa kaga abin da bai faru bane Allah yake bada labarin in ma ya faru ga yadda zai kasance haka munafikai waɗanda suka zo suna kawo hanzari gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba mu da guzuri ne shi yasa ba mu fita ba ubangiji ta'ala yace walau aradu da khuruja la a'addu lahu udda walakin kariha Allahum bi asahum fasabbatahum wa qila qa'uduma alqa'idin لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم, وفيكم سماؤون لهم والله عليم بالظالمين Ubangiji ta'ala ya ce walau a radul kuruja inda sun yi nihin fita fagen daga da gaske kamar yadda suke faɗa la'a'addu lahu udda Ubangiji ta'ala ya ce tabbas da sun tanada masa tanadi shine guziri da makami. ya ce walakin kare hallahun bi asahun sani dai Allah shine ya kyamaci fitar su fagen daga tare da manzansa fasabbatahum sai Allah ya kasalantar da su ya ragontar da su wakila qa'udu ma alqa'idin sai aka ce da su ku je ku ci gaba da zama tare da masu zama mata da kankanan yara da dattawa da marasa lafiya wanda Allah ya karba hanzarin su kuma dai ku je ku zauna tare da su ubangiji ta'ala sai ya ce law kharaju fikum waɗannan mutane da ka kaddara cewa da sun fita yaƙi tare da ku ma za dukun illa kabalan ba abin da za su daɗa muku illa barna wala auza'u khilalakum kuma da sun ringa gaggawa tsakankaninku ya bugu na kumul fitina suna nema muku fitina ubangiji ta'ala ya ce kuma a cikinku akwai 'yan rahotonsu to kaga anan wai ba su fita fagen dagar ba su munafikai waɗanda suka kawo hamzari na ƙarya Allah yake ba da labarin in ma sun fita ga abin da zai wakana laukar raju fikum ma zadukum illa kabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitna haka can cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala na faɗa wa iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذا قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أورا وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا, لا تمتعون إلا قليلا anan shine ubangiji ta'ala yake cewa ka tana lokacin da munafikai suke fada da waɗanda suke da cuta ta munafirci a zuciyarsu waɗanda suke da shakka game da manzancin wannan manzo da abin da ya zo da shi na saƙon Allah suke cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ai Allah da manzansa basu mana alƙawalin komai kawai face alƙawali na rudi wai taimakon da Allah ya ce zai musu kawai rudi ne wa iz qala qa'ifatu minhum tuna lokacin da wata jama'a daga cikinsu suke faɗa ya ahla yathriba ya ku mutanen madina la muqama lakum farji'u ta zama bata same ku ba dan haka ku koma gida gane ku koma gida kar ku biya su ku tashi ku koma gida wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya wata jama'a daga cikinsu sai suke neman izinin manzon Allah wai za su koma gida Madina wannan a gazwatul ahzab ko kace gazwatul khandaq ya na inna buyutana aura suna cewa ai gidajenmu al'aura ne duk a bayyana suke mun bar matanmu mun bar yaranmu mun bar dukiyarmu babu wani mai tsaro ubangiji ta'ala ya ce wa ma hiya bi aura gidajensu ba al'aura ba ne ba a bayyana suke in yuriduna illa firara ba komai ba suke nufi kawai face su dai su gudu sai ya ce walau dukhilat alaihim min aqfariha ka kaddara cewa inda za a shigo musu birnin madina min aqfariha daga sasanninta kudu da arewa gabas da yamma sun masu ilul fitina sannan aka nemi cewa su yi shirka su hada Allah da wani ubangiji ta'ala ya ce la'atauha rantsuwa nake da girma na da buwayata ya ce wallahi za su aikata imaninsu daman imani ne na karya abinda bai faru ba ne a nan Allah yake ba mu labarin in ya faru ma ga yadda zai kasance walau dukhilat alaihim min akbariha ثم سئلوا الفتنة لا أتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا haka a can gaba yake faɗa yas'alu yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzab yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila ubangiji ta'ala yace yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu har yanzu su waɗannan munafikai zato suke waɗannan jama'u wanda suka yi ƙawanya suka yi taron dangi suka zo birnin madina domin su tumbuke maza Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa Allah ya tarwatsa su amma su munafikai har yanzu zato suke cewa waɗannan jama'u ba su tafi ba wa in ya atil ahzabu yawaddu lawannahum baduna fil a'rabi inda waɗannan jama'u za su zo to abinda za su yi guri ina ma a ce wai a cikin ƙauyuka suke a zaune ba a madina ba ubangiji ta'ala ya ce walau kanu fikum waɗannan mutane ko da sun kasance a cikinku ubangiji ta'ala ya ce ma ƙatalu illa kalila ba za su yaƙi abokan gaba face yaƙi ɗan kaɗan ba za su zage ba su yaƙi kamar yadda ya dace kaga abin da bai wakana ba ne Allah yake ba da labarin in ma ya wakana ga yadda zai kasance walau kanu fikum ma ƙatalu illa kalila haka a can cikin suratul hashir alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nudhi'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum layuwallunna aladbar ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu shin baka gaba waɗanda suka yi munafirci suka ɓoye kafirci a zuciya suka bayyana musulunci akan halshe su ne munafikai ya ƙulu na li'ikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitabi suna faɗa ga 'yan uwansu mazawwa littafi su ne yahudu suna cewa da in ukhrijtum lanakharujanna ma'akum in har aka ce da karfin siyasi an fitar da ku daga nan birnin madina la nakaru janna ma'akum kusan da cewa mu ma ta zama bata same mu ba sai dai a hudda mutane wala in qutiltum lanansurannakum in aka ce sai an yaƙe ku lanansurannakum suka ce wallahi za mu taimaka muku za mu kama muku haka su munafikai suka ringa faɗa ma yahuda wanda suke zaune a birnin madina ubangiji ta'ala ya ce wallahu ya shahadu innahum lakazibuna Allah yana shaidawa yana tabbatar ma bayansa muminai waɗannan mutane makaryata ne sai ya ce la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahu ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata la in ukhriju in har aka ce sai an fitar da waɗannan yahudu daga birnin madina la yakhrujuna ma'ahum waɗannan mutane ba za su fita tare da su ba wala in kutilu in har aka ce sai an yaki waɗannan yahudu ubangiji ta'ala ya ce layan surunahum ba za su taimaka musu ba ƙarya ce suke musu wala in nasaruhum in har ma sun taimaka musu laiwallun adbara lalle ne ubangiji ta'ala ya ce za su juya baya da gudu sun malayun saruna sannan kuma ba za a taimaka musu ba abin da bai faru ba ne Allah yake ba da labarin in ma ya faru ga yadda zai kasance ya ce la'antum a shaddu rahabatan fi su durihim min Allah kusan da cewa ku a zukatansu kun fi la'antum a shaddu rahabatan sun fi jin tsoronku sun fi firgicinku game da Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana sun fi jin tsoronku sama da Allah da ya halicce su zalika bi annahum qaumun la yafqahuna domin su mutane ne waɗanda ba sa fahimtar inda aka sa gaba sai yace la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i juzur ba za su yaƙe ku ba gaba ɗaya illa fi quran muhassanatin sai dai a cikin alƙaryu waɗanda suke abin zagayewa da garu an gane sai dai su ringa yaƙi na sarika noki amma su fito fili a yi gaba da gaba wannan ba ɗabi'ar yahudu ba ce yahudu matsoraci ne mutuwa yake tsoro baya gaba da gaba sai dai wato ta gefe ai shi yasa ai yanayin yaƙi na duniya yanzu sun wuce da yaƙi na gaba da gaba domin matsorata ne sai dai daga can su ringa jeho muku ko kuma su hau jirgi amma na auzo ai yaƙi gaba da gaba ba sa iya la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ko kuma ta bayan wata katanga alabi zalika bi annahum qaumun la yaqilun a takaice dai wannan duka yana nuna mana rukuni na farko daga cikin rukunnan imani game da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da wato alkadarinsa kenan farko sai kayi imani cewa sanin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye kowa ya kewaye komai duk abin da yake a cikin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu duk abin da yake wakana ka yi imanin cewa tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi kamar yadda can ya faɗa alam ta alam annallaha ya alamu ma fi sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir shin baka san da cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala shike da sanin duk abin da ke cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai hakan yana cikin littafi a tabbace kuma wannan abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan shine rukuni na farko kenan al'imanu bi ilmin lahil azali imani game da sanin Allah wanda yake bauri ma'ana sani wanda ba ya da farko komai Allah subhanahu wa ta'ala yana sana da shi kenan insha Allahu rukuni na biyu da na uku da na hudu zai zo a darasi mai zuwa nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك